أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم zamu tashi darasi na 23 insha Allah a cikin darasin wannan littafi kina da wannan tobatul wardi din da Allah dan mu ga mata babin ta'ajjub ne zamu tashi ko to a'udhu billahi samil alim min shaitani jin bismillahir rahmanir rahim darasi na 28 ko 23 a cikin wannan littafi na tufatul wardiya babu ta'ajjub eh wannan mai sharhi dai shafi na 259 259 kai gaskiya abin gudun ban mamaki wai anguli ta dauki abin nan me yake cewa ne a hausa abin mamaki anguli ta dauki mushe ta yi sikin ta'ajjub shine zan magana kan shi ko yau ba muna mamaki ba a jinjina abu faruwan abu kuma kamanci wannan to haka su ma a larabci suna da sigogi na ta'ajjub akwai sigogi waɗanda aka samu daga larabawa suna yi akwai kuma sigogi waɗanda suke wata akwai sigogin da suka dace da kiyasi akwai kuma sigogin da ba su dace da kiyasi ba mun banci wannan ko sigogin da suka dace da kiyasi su ne za mu gani yanzu tara ko? masha Allah malayin cewa tansibu ma minhu ta'ajjabta bima af'ala wal kufiyyu yara al-fi'la suma wa ba'da af'il jurruhu bil ba'il walan tuhdhafa ma lam tatluha an anna wa an haka ne ko to ta'ajjub na da uslubi guda biyu ta'ajjub na da uslubi guda biyu at-ta'ajjunan shukran التعجب akwai shiga na farko shine mene kiyasi kiyasiyun akwai kuma sama'iyun kiyasi shine dukkan uslubi na mamaki jinjina sha'awa ko makamancin wannan na wani abu da ka yi to za ka zo da shi da sigogi kamar haka duk filin da za ka yi ta'ajibi da shi akwai sharuɗa za mu shi sharuɗa na farko ka zo da shi a ma'aunin ma'af'ala ma'afwan af'ala kun gani? sai kuma siga na biyu af'il bihi mu duba af'ala ma'auni ne wannan kama misali kaga wani abu ya baka sha'a yana da kyau kana son ka zo da siga na ta'ajjub ka ce kai ba abin da ya fi wannan mamaki kai me ya kai kyan wannan abu kuwa da sauransu kaga jamilin ko sibata jamilin ko masha Allah to in kana son ka nuna kai kai mamaki ka nuna ka zo da sigan mamaki na wani abu sai ka zo da shi da ma'aunin ko ajmala ka gani ma af'ala ko sai ka ce ma ajmala ka auna su in ku lura kyau kaga af alhamza na da fataha ko kai ma sai ka sa fataha harafi na farko yana da mini dauri kai ma sai ka zo da wannan dauri harafi na farko yana da fataha kai ma nan sai ka zo da fataha ko da ke bari mu gwari gwari ne don a gida da ganewa duk abin da kake son kai mamakin shi sai ka zo da shi amma da sharuɗa guda bakwai ga yadda za ka auna kalmar kamar jamilun abu yana da kyau kana son ka ce ba abin da ya kai wannan ban shi don ban ba abin da ya kai wannan kyau sai ka zo da ma man ana ce mata ma ta'ajjubiyya bi ma'ana shay'un af'ala shine ma'aunin mu ko af'ala to yanzu abin da zaka yi sai ka zo da kalmar jamilun to sai ka auna shi ai af'ala asalin shi menene fa'ala ko to nan a farko farko akwai hamza ko to mu sai da mu zo sai mu zo da alhamza harafin farko na an daure ko mu ma nan harafin farko jamilin jimin din sai mu daure ainin din mu yana da fata ko harafi na biyu wannan sai mu fata sai mu sa fata amma kun ga ai tsakankanin ainul kalima da lamul kalima babu ya'un ko to a kalman jamilin sai mu share mene ya'un din sai mu zo da ajmal to kenan ma'aunin ma ajmala ma ajmala kaman hasanun sai mu ce mene ma ahsana kaman karamun sai mu ce mene ma akrama kaman kabihun sai mu ce mene ma aka baha ta wannan shi ne siga na mene ta'ajjubi siga na ban mamaki da jinjina sha'awan abu ko makamancin wannan mun binci wannan ko amma akwai sharuɗa in ko baka zo da shi da ma'aunin af'ala ba to za ka zo da shi da ma'aunin af'il bihi haka yanzu da wannan sigan haka yanzu da wannan sigan af'il da sigan amri amma ba kuma ba umarni ba ne ka gani kaga ma ajimala a sigan farko ko to a sigan na biyu kuma suka ce mene kaga af'il bihi to sai ka zo da kalmar jamilun to yanzu a farko an kara hamza da fata ko af afon afon ok akwai alhamza ko to ma nan sai mu gada alhamza fawon an mata mene dauri ko to mu ma nan sai mu dauri sai mu daura jimin din mu ainihin yana da fata ko kasara ko to mu ma sai mu mimin kasara akwai ya'un kaga babu ya'un to sai mu share ya'un din sai mu ce ajmil to abinda muke mamaki da shi din muna da siga biyu zabi bi kai zamu iya zuwa da sunan shi za mu iya zuwa kuma da lamirin shi muna mamakin zaidu ke zaidu ne muna mamakin ken da zaidu allah yan ken da allah ya ma zaidu ko kuma kana da wata budurwa allah ya bata kyau mala kana son kai ta'ajjubi da sigan ken nata kaga sai ka ce ajmil mene ajmil bihi sai ka zo da lamirin jamilin nan da ba'un na jarra ajmil bihi ajmil bihi in kuma kana ga dama in kuma ka ga dama zaka zo zaka iya zuwa da mene suna kun gane kaman ajmil bi zainab sai lalle kokin ta kai kyau ma ajmala ma ajmil bihi ajmil bihi ajmil biha ajmil bi zaidin to ma ajmala in ka kawo siga ka zaba ka kawo sigan shi sigan af'al to sai ka kawo sunan wanda kuma kake mamaki da shi kake mamakin sa mamakin kyanda Allah Allah ya mishi kyau mamakin munin sa mamakin kaza nasa kuma kamacin wannan kama misali ma ajmala zaid ko zaid kake ne kake jinjin sha'awarsa to amma idan ka zo da shi sai ka zo da shi mansubun sai ka ce ma ajmala zaidan ko kuma ma ajmala zainaban zainab misali ma ajmala zainab to za ta ɗauki tanwini? aka ga alam ne ko? ba za ba za ta ɗauki tanwini ba sai ka ce ma ajmala zainaba ko shi kenan kai ina mamakin kyan zainab ga ta da hanci kamar kan biro ga labbanta malam yadda ka san ita ta jera makanta su ga kundi kuki malam yadda ka san tudun biredi hagari kana ne malam allah ka samu dace ta wani shi ne sigan ta'ajjub a takaice to dukkan fi'ilin da za ka yi ta'ajjub da shi sai ya cika sai sun cika sharuɗa sai ya cika sharuɗa guda bakwai na? e waɗannan su ne suka fi shahara da muka kawo shi ya kawo zani guda uku mawazana fa'ula fa'ula da sauransu bari za mu magana kan shi in mun zo baiti ba? e to daga cikin sharuɗin fi'ilin da za ka yi ta'ajibi da shi iwa in kana ya kama a cikin waka amman dole za mu fara kawo su tukuna kafin mu ci gaba da waka domin in mun shiga wakan kawai zai zama da kamar tafiya ne kawai to menene ma'aunan mun yi su lokacin da muke karanta muke mulhatul arab na'am شروط الفعل الذي أها يؤتى به يؤتى به على صيغة التعجب guda shida ne guda bakwai afwan na wage warike su akwai za cikin waka in ka bi waka ma za ka iya kawo su amma ku nike son ku kawo su ku kawo su ba zan ba zan kawo kode ba ya zama fi'ili ne musbat labuda an ya zama musbat meye musbat yanzu idan ka ce hasuna wajihu zaidin fuskan zaidi ta yi kyau to mu duba da kyau filin hasuna nan ka tabbatar ne ko ka kore shi ne to shi ne musbat ai garu manfi gairu manfiyin na farko kenan wane kuna sulasil usul sula sulasil asl ma'ana ya zamanto filin yana da harfa guda uku kamar hasuna waje zaidin hasuna harfa na ɗaya biyu uku ko to ashe kaga ba za ka zo garbala gar bala guda nawa ne wannan harfinsa gar biyu bala biyu hudu kenan ko hudu ashe kaga idan fili yana da harfa hudu to ba za ka zo da shi da sigan ta'ajjub ba sai kuma ne jamil an kuna tam kagaban da nakis kaman kana nakis ne ayi kun gani kaman asbaha fili ne nakis ba za ka iya zuwa da su da sigan ta'ajjub ba na ya zanto mutasarrif mutasarrif ma'ana zaka ji iya jujjuya shi daga fi'ili madhi zuwa mudari zuwa amri amma kaman kaman misalin fi'ilin laisa za ka yi zuwa da shigin tajib da shi na shi ba za ka yi zuwa da shi ba saboda dalilai guda biyu ban gani ban sani ko za ku gano dalilan na'am na farko na farko jamid ne kai jamil jiddan jamid da lesa lesa ba ka taba cewa lesa ilusilis ko a ko a kuwait ne ba za ka taba taba jance lesa ilusilis ba lesa lesa ne kawai ko a misra ballantana najeriya kasan da yake bakaki ba na'am akwai wani dalili kuma ba sani ko wani zai iya ganuwa to ai shi ma harfa uku ne daya biyu uku laisa ai mun fiyu ne tana fa'idantar da na fiyu ne to ba za ka iya zuwa da ita da sikin ta'ajjub ba ko ka zo da shi wannan ko ka ji an fara to wannan shafi ne na'am na gaba kuma jamil jiddan ya zanto mabniyun lilfa'il ai la mabniyar lilmajhul idan ka ce idan ka ce juhila an jahiltar da wani wannan mabniyar lilmajhul ne ko kamalum majhul ne to ba za ka zo da shi da fi'ilin da yake da sigan majhul ka zo da shi da sigan ta'ajjub ba ba zai yi ba kaga mun samu guda biyar ko saura guda biyu an yakuna alwasfu minhu ko Allah ya yakuna alwasfu minhu na'am jamil jiddan an yakuna waznuhu an yakuna nawa jamil Allah ya kuna alwasfu minhu ala af'al ko allazi mu'annisuhu aha ala fa'ala ma'ana kada siffan muzakkar nashi ya zanto yana da ma'aunin af'ala mu'annas din shi fa'ala'u ne fa'ala kamar misali mene muzakkar din shi siffa muzakkar din shi ma'aunin sa af'al ne in za ka mai da siffan shi mu'annas kuma sai ka ce fa'ala'u kamar misali a'ama a'ama makaho ko mun mace fa amya'u yayi to karka zo da shi da siga muzakkar na shi af'al mu'annas kuma na shi fa'ala'u kada ya dace da wannan wanzani in yazo da ya dace da waɗannan wanzannan guda biyu na muzakkar af'al na mu'annas fa'ala to ba za ka zo da shi da sigin ta'ajjub ba sai na garke ko iya kansu kenan ba bakwai ba to za mu rufe majalisun da da da da da assignment kenan na'am to ajmil bi zainaba ya zan fasa da shi mamakin abin da ya kyautata kyan zainab ina mamakin kyan zainab yadda ya dace a hausa ka zo da shi haka za ka zo da shi a jamil bi zainab ba umarni ba ne fa ba wuri ba ne kai mamakin zainab a ba umarni ba ne haka ya zo da sigan umarni ina mamakin zainab ina mamakin kyan zainab ina mamakin abin da ya kyautata fuskan zainab duk yayi uslubi ne na dai ta'ajjub kana mamakin kanta amma ba umarni bane da ka- da ka ji mamakin kyanta ba no ba haka bane kun gani shi yasa in ma ka zo jin li'irabi ajmil bi zainab ajmil fi'lu madin ne amma ja ala hadhihi siga kuma in Allah ya kai mu darasi mai zuwa zamu ga li'irabin shi insha Allah kai tsaye yau dai lokacin namu ya tafi ne dai ku yi hakuri amma abinda muka koya Allah samu shi albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ku yi hakuri lokacin na tafi saboda baki ne da yanzu wannan gujewa ruwa amma ita da darasi mai zuwa